是
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci na musoshin tambayoyi daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa don wan Ilyas bin Abdullah Allah mana mafaka gashi da yau muna da harkon ganin watan sha'aban na gare kowa ga shanan na wata wanda hausa ke ta doki da gudu don ba san azumi yanzu ya ga iya gudu kenan dai yau mun dai mun ga shaban mu dai yau mun gan shi ko san ba da mu dai yau mun gan shi kenan kenan wanda ya dace da shidda ga wata na avril kenan na hudu na turawa shekara 2019 Allah mana jagoranci bismillah da ma'awal tambayoyi ma da ke waya
sai lambobi wanda za a yi kira lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katuravansaz katuravandizinaf zero a soasande haka lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katuravankatorz turande sankan karande الله من موفق بسم الله آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال wani bawan Allah shine ke tambaya cewa mutum ne a salloli na nafila kamar da ake rawatib din nan da ake to bai zauna ba sai da ya raka a hudu da ya tashi da ya raka a hudu tukwana sai ya zauna to wai anan yana da kabli ko ba'adi
to nafiloli wanda ake yi an ga tarawatib kenan hausa ce nafiloli da ake yi kahin sallar farilla ko bayanta irin kahin azhar ko bayan azhar ko kahin la'asar ko kahin magarba ko bayan magarba kahin asuba a takaice mas'alar akwai bambancin farilla ne a sallah ta farilla ne idan ka bar zaman harko manzana sallallahu sallam ya ce kakka dawo in ka meke ka ci gaba da sallah in ka kare ka yi sujada kabla salam sujada guda biyu kayan sallama amma a nafila babu wannan sharadi duk da nasin hadisi ya tabbata salatu lila wannan har masana masana sallar dare da rana bibi aka hiso annabi ya aikatawa amma akan samu annabi wani lokaci annabi wani lokaci ya yi raka hudu a sallah ta rawatib ta azhar karkashin wannan kenan cewa babu sujada kabli dan ya gama raka hudu ya zama guda a sallah ta nafila ta azhar da nan mahi yawa bibi yake amma wata an samu ya hudu akan zama guda dan haka kenan a takaice ba wani kabli ko ba da kan magana wallahi wala na'am to sai wata bayar Allah ita ma tana gaishe ku tace kuma tana da tambaya guda daya ta tace ta samu mijin aure amma sai babanta ya ce a'a shi wannan ba zai bashi ba wai ga ta malam ya za ta yi
sai ta namo wani sai ta nemo wani daban ai yan wa kullum magane shi a musulunci abinda ake cewa uba bai tilasa ma diya arman wanda ba ta so akwai wani magana amma a lokaci guda me yasa aka ce an ba uba zabi na shine waliyin yarinya an ce abinda babba zai hango yaro bai ganowa akwai dalili da uba iya da haƙƙi da shi ya bada akwai ce bai badawa amma bai da haƙƙi mata arma wanda ba ta so ai mutane da yawa a duniya ga sun an wannan bai mishi ya ce akwai dalilin da bai bashi ba da rigima ta ta arme shi shi ke ya ce ya ce ya tunama wanda ba wannan bai san shi ko akwai dalilin da ya hana shi ba dole bane ya bashi ba in so ya tunama wanda ba kuma dace uban kuma ya bada amma ba ta inda uban ya kwanan tun da an ka zamani tana sarfin dole a bada wannan mashirmi ne wannan mun turawa ne ba wani mace take bada kanta kanta shi da mutane suka sami dama a cikin musulunci tun tana so dole bada a uba ya da haƙƙi ta a wannan bana bashi akan dalilai wanda yake ke zaman toko dalilai na duniya kuma na duniya ne dai a takaice ya da haƙƙi ta bai bada wannan kuma lahin sabon tsakanin shi da Allah amma dai uban bai so ki yi kokarin gyara da ma'aikonki kaki tawaye ki bi ra'ayin turawa ki da ga babanki ki nemo hata Allah ka miki wani in kuma ya kiyaye ne ki sa lalabe shi yawan kina ga an kusa dalilai wanda zai sa yardan amma da kake ba yarda uwanki bai ba a nemi da uwaye ba a bane ma to gaba na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa yayi mutum idan ya taimama wai bai gusa daga nan gurin sai dai yayi sallah anan in ya gusa ta baci taimamar fakwa
wannan akwai wasu maganganun malamai masu ce ta salewa bin sallah cikin abin taimawa a gama ta da sallah gaskiyar magana magana mai inganci kamar da wannan cikin littafin abu malik na sai fiƙe suna kawo maganganun rabon arwala da taimama duk kusan ɗaya ne yadda za ka arwala ka taimama sallaci haka taimama za ka yinta yadda za ka taimama ka yi nafila a sallah a kuma sai ba ma nafila ma kana da dama ka yi nafi ka yi har taimama ka yi nafila ka yi farilla ba wanda ba nasin da yana daga manzon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai bumta ba annabi ya tabbatar da cewa ita ƙasa ita ce a matsakin ka kambacin ruwa ce abinda zaka yi na asalla da da arwalla haka zaka taimama dole manganu na rayuka da wasu musu magabata Allah gawarta musu na ce baka kaza ba da kayi ta baka musa dole to ga sallah ga jami'in masallaci a cikin masallaci zaka taimama ko shi bai taimama bai jami'i shi da matsala ma an ce a nan inda kai jami'i kai taimama bakin masallaci kowa sai ka tsaya nan kai sallah wannan gaskiya mun ganta mara hujja kurin in dai kai taimama za ka shiga masallaci ka taimama masallaci ka yi sallah kuma kana iya nafila kuma ka yi sallah duka da ita duk inda taimama ce inda matuƙa ba ruwa ita ce kambacin ruwa a sharance wallahi ala na'am to mala sai wani shi ma yake tambaya cewa idan mutum wai da gaske ne ake cewa mutum in bai san ba farilla da sunna da nafiloli a sallah ko ya sallama babu sallah sallah batacciya ce bai da sallah haka nan ne wannan magana to wannan wani malami ya wannan magana a hira ta bayanin cewa wanda bai bance farilla da sunna da musabai sallah amma shi ma ya gyara ya ce illa an akhadha wasfa na alimi yau in ya dauki sifar sallah daga wajen malami kenan dan uwa a takaice maganar a ce dan baka bambance farilla da sunna da musabi baka sallah ko arwalla ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba magana ce mai raunin gaske abinda ake nema yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi da mai annabi ya koya sahabbai sallah aikace ba wuri ya bayani sahabbai sun koya sallah babu inda wani sahabi ko manzo Allah ya koya sallah ya ce maka farilla bakwai ko sunna takwas wannan kaza sallah sha biyar farilla sha biyar wannan ba babu wannan abinda kullum suke kokarin yi su yi kokarin siffanta maka yaya manzo Allah ke sallah sahabbai za su zo haka tabiyai tsakar almajirai tsakar sahabbai da tabiyai ɗaya cikin sabai tashi ce zan gwadanta muku yadda manzan Allah ke sallah na ga wata ruwa ɗaya na ga cikin ruwayon sahabi zai suka ce ba mun sani ba mun gani ba ce ko kun ganin zan gwada muku yadda na ga tawa aikata da muku da sahabbai da tabiya tsakar sai take tsaye sahabin yayi tun da kabara ta harama ya duka ya kabbara ya duka ya karatu tashi sallah cikakka sallah a gaban kowa kuma dai suka ce haka manzo Allah sallallahu suka mai shaida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ruwata Abu Humayd in sai Malik ibn Hursan hadisan ga sanan dai kaga anan bai ce ba farilla kaza sha biyar sunna kai musa sunna kaza babu wani magana kullum za su koya maka abin practic a aikace haka wajen arwalla sabbi za su zo haka manzo Allah zai koya na misal Allah ya guna mai ga nake arwalla haka manzo Allah ka tashi cikin cikin masallaci haya wa minbari ya koyi da ake sallah tun da kabara ya kabara ya karatu ya rukuyi in ya taso ya baba ya sujada haka annabi ya koya mata babu inda ya ce kun zo kun san farilla sunna kaza in wannan magana farilla sunna mustabi aiki malami ala gafarta musu me suke ne suna diba karhin abu kaza misali dan yin haka aka shiga wani hali misali mutum ya mance wata ibada ko ya bari to annan aka yi wani abin yake zama wani abin da ya bari farilla ne a sunna ne kina ce farilla ne a ce misali babu babu arwala ko sallah sai an kawo farilla in sunna ne a ce a wannan abin ba sai iya ana iya gyara shi ne malamin suka yi wannan aikin daga baya kenan ko a yanzu idan mutum ya ɗauki siffar sallah aikace daga wani malami ko mai gani ake sallah ya gani ake ko da bai iya kawo maka domin za ka iske latin malami magabata na maza ba guda ma balle maza ba daban-daban za ka iske wannan ya ambaci wata aikin ibada a cikin farilla wani ga cikin mustabi zai misali daga wani misali wani misali wannan mai aka ce shakun ne a wajen su farla ne a wajen su mustabi ne a tafi kurin baki a wajen su suna wajen su mustabi ne akwai abu da yawa wani mawala ta wala fauru wani wasu babu shi ma wajen su ta haka akan samu bambanci daga nan zuwa nan wajen wannan farilla ne wannan mustabi ne wani malami zai kawo wannan abu ya ce farilla ne a wajen wani mustabi ne wajen wani babu shi ma haka na a takaice abinda ake nema ga musulmi babban abu ya karanci sallah yaya manzo Allah ke sallah tun daga kabbara ka ta harama ga inda ake kabbara ta harama ga inda ake karatu ga inda ake ruku'i ga inda ake sujada ga tasbihi na ruku'i na dukawa ga inda ake tahiyya ga inda sallah an ka koyar abin aikace masha Allah alhamdulillah kuma wannan bambance farilla sunna mustabi wani ilimi ne karin ilimi ne daban e ci gaba ne kuma ilimi amma bai da tasiri a ce ka bambance suna tukun sallaka ta yi ina wata an gane yanwa ta kai wallawa na na'am malam sai wani ke tambaya ce iya neman a gaya mashi addu'a da ake ta kwanciya da iyali
to addu'a dai da ta zo cikin sulhu ka zai abin da ya inganta na sallama ya faɗa addu'ar da ya ce idan mutum ya karanta ta lokacin zuwa wajen iyalai inda Allah subhanahu wata'ala zai kaddara samun ɗa a wannan kwanciya shedan bai iya cutar da wannan yaro haka muhimmancin addu'ar kenan kin kane mamma yaron ka kariya kafin ma zo duniya ba ya zo ka ta wahala da shi ka ta kirina da yaro kafin ya zo ma inda kana haka lokacin zuwa iyalai annabi ta za a ba yaron ka kariya shedan bai cutar da shi wani akan samu namiji gafili gafalalle ko biya ba ruwan shi ma kim ce ki dan da guda ne neman kariya ga abin da Allah ya ba me addu'a asali namiji kamata yi da zai iya kuma ta wanzu kuma ba za ce ba mai hala ba kurin bismillahi allahumma jannibi na shaitana wa jannibi shaitana ma razaqatana shine addu'a bismillahi allahumma jannibi na shaitana wa jannibi shaitana ma razaqatana sunan Allah Allah ka nisantar da ni daga shaidan haka nisantar da abin da ka arzuta mu daga shaidani kai ka nemi kare shaidani haka abin da zai daga baya wannan ce addu'a ta zuwa wajen iyalai ta da kullum wallahi alam na'am
to malam wannan take cewa wai tana da iska wadda take hana ta addini tana hana ta sallah tana dai duk abubuwa da na addini ce take hana ce tana so a bata addu'o'in da zai yi ta rabu da wannan babu addu'o'i da za a yi illa wanda aka isko na azkar na irin ma'awazat karanta irin kulhuwar lahu da asuba kulula uku lauzai uku uku haka bayan asuba da bayan magarba kuma da irin karanta bakara inda kike ko da a salula ne kika lazimin ta bakara dan shaidan bai zama inda take insha Allah kenan a daga karanta kike karanta bakara ko biki iyawa dai ko a salula gidan da kike wurin ki alka yawan yawan lazimta karanta bakara da yawan ta askar amatan Allah da neman tsari daga shaidan insha Allah Allah ya bada lafiya
to malam wannan yake tambace wai ina hukuncin wanda ya kusanci matan shi alhali tana jinin al'ada kuma wai ba su yi tsammani ba jinin ya tsaya sai daga baya da lokacin da jinin yake doka ya huce
manan ba jini akwai da su tsaman ba ya zo dai
ko tsammanin suke lokacin da na san ko ta saba yin kogo na hudu ko biyu kenan jinin dai bai zo ya tsammanin bai zo ba kuma a ya zo ko
ko a lokacin ne su suka yi tsammani ya huce su tsammani ita kamar ta ta saba yin kwana kamar hudu haka to a cikin kwanan hudu ko wani kwanan na biyar sai suka samu saduwa bayan ta yi wanka ashe jinin bai tsaya ba bayan ta yi wanka wannan ne bai preside ba kuma misajin kinshi na gaba sai na ga ya ji wani hukunci na nan da aka yi zancen jika talatin da biyu da rabi da yake cewa shi bai da halin jika talatin da biyu da rabi amma a taimaka mai da adda
to kenan abin da yake da maganar in har bai sani ba jini ya tsaya kama iya jin jini ya tsaya misali ta yi wanka bayan sun sa jini sai ya dawo wani bai layin komi amma abin da ake lahi da yake zawa ya san sare tana jini rashin haƙuri yawa sai ya sa shi ya je ya sadu da ita wannan shine aka yi magana kafara ta dinare ko ko rabin dinare mun dauki mun dauki rabin dinare shi mutum shekara 32 misali to da kuma muka iya kuma aishi Allah ya hodi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha Allah bai dora mare abinda annabi wani ya zo ya kafara ta ta zihari da ta azumi bishayi annabi abinci ma ba shi shiga shiga ci ka ci da yalanka ta kacan baba kuma baba zaman kanta ke inda da hali ba ba hali shikenan
to wannan yake tambaya cewa wai ina hukuncin wanda ya yi ya yi sallah da janaba a jikin shi wai ya san da haka nan kin kahin shi ya an san ce da akwai tankahin halatta sallah da janaba da goshin Allah kafirci na halatta yi amma ganganci ne ya hirce sai ba a ce ya aikata lahi kun babu sallar a takaice
to sai wannan yake cewa wai ya ganku a cikin makabarta babu takalmi ya ce iya so a mai bayani wa kan eh, ladubba da al'amurkan wurin shiga da huta ta makabarta
dan kalla kalla sun kura mai da hukum kalla kalla sai Sai, wata haka ne leader Eh, dan uwa masalar da ka gani ban sa takalmi ba yadda wasu malamai suna kahira kan abun akwai asali magana akwai ruwa sun asabu sunan suna bi dawo da dai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi a cikin makanta- ma- makabarta ana binne wani ya ganshi ya shigo da takalmi nace ya sabi siftiya inzina alaik Ya- ya kai mai siftiya ka hudda takalmanka to wannan wasu malamai su ce ai anan sai in sibtiya ce bai sibtiya suke cewa hwata da aka je mi ita sibtiya kina sai su ce sai takalmi na ado takalmin da ba a je mi hwata ba kai malai ba ne ba don wanzu a takalman mu na yanzu akwai takalmin da ba a je mi hwata shi ba an kai wani abin da yawa suna cewa na ado yanzu a zuwa akwai takalmin da ba na ado ba wannan masu tawilin cewa he na ado ne wasu kuma za su ce akwai ruwa cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mamaci ana tada shi bayan binne abokan shi lokacin da yake jin ƙara na alim- na- na alim iya jin ƙaran takalma yace kun ga nan ai an ce ya jin ƙaran takalma kenan akwai takalma shiga makwantai wannan su suke kawo masu ganin ana yi amma gaskiya magana eh na yi nutsuwa da yarda da wannan ta- bayanin cewa hatta cikin fatawar bari hafiz bin hajar rahimahullah ya kawo magana cewa wannan tawili ga wannan magana cewa wai nan da an ji wannan hadisi na magana ya sanya karan takalma cewa jin karan takalma wani abu ne na aiki ko aikata a mutane amma wannan bai kwatanta magana halitta abin da aka hana ya rinjayar da maganar hana shiga da takalmi duk da wannan tawilin ya ture shi hafiz bin hajar cikin fatawar bari shan sayar bukhari ya ture wannan tawilin haka albani rahimahullah cikin littafin akamul jana'iz ya tabbatar da maganar haka ahmad ahmad bin hanbal imam al-sunnah jama'a shi ta saka da gatin karamin kwante kayan maje yake da kalman shi kawan kenan wannan dalilai yasa kenan naga bai wani cutar da ni gudun domin da lahin yake kasa a huddawa mutum kai lahi to kenan shi kenan kaga nake huddawa ba na shiga da takalmi a cikin dalilin wasu wannan dalilan da aka ambata kuma wal masa wannan kuma Allahu alam su za su hujja su da ni dai kai dalilin ne yasa kenan fiye da takalmi kuma a da ba na shiga makwantai da kaje assalamu alaikum ahlal diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية cikin addu'a da ake wannan kama kowa addu'a ba da kawo kawa duk ahli kubur addu'a gaba daya wannan shine a takaice kun ba a san hayaniya a masal a makwantai ka ana binne mamaci amma kuma kaman kana kasuwa eh yana ta hayaniya wurin in maka iya waya iya magana kaya kaza an sabke kaya a sa birgi kaza iya magana wannan fera beton iya kaga wannan akwai akwai shagala da manta da abin da kai ka ana sa- duk da ba hana magana ba in ta dace amma ya zama to magana mai alaka da wannan sutura gaskiya magana kamar mu kwanta wajen hira amma ko da ba a ci waya ma haramun ci a waya a ko ana iya waya da take alaka misali yanzu an ba wani labarin mutuwa ana mu kwanta ya kira kai ga muna nan muna nan mu kwanta ya kai wannan ba ba ce hana waya gaba daya a cikin makwantai in tana da alaka amma kai zaman to an maida wannan abun wurin hirar duniya wajen shagalinka kasuwarka wurin gine-ginenka ba ka sa wurin nutsuwa na wurin wa'azi ne daga a samu nutsuwa kuma zaman to wanda yake da abun hode wajen aikin makwantai a samu nutsuwa ba abun rubin na hayaniya wani kun shi daga a cikin yaya magana in ka canka ka ga ga- ana hayaniya sai wuri ne na nutsuwa mun kanta ruwa nan sallallahu alaihi wasallam ya zo mu kwantai iya dan wazin wannan sabi yake kwatanta abin yanzu suke cikin nutsuwa ce kaman yace ka anna la ka anna la ru'usuna tayr yace inda muke nutsuwa annabi ya mana gargadi muna muna bakin kewaye mu kwantai yace la zaka ce kaman tsuntsu na saman kanka inda baka sauka motsa tashi kenan wurin nutsuwa ne makwantai wurin wani amma in ta kama hirar take da alaka da binne wal ba ba daga ne kuma abu dai shi dai ba baka kasu amai da wurin hibulsa wurin hira da shagala da duniya Allah ya fi'antar da mu to sai wanda yake cewa wai ko take cewa tana so a bata addu'o'in da za ta yi wa mijinta ya fasa bambatan titi
a wannan ne ba san ta da da hasa idan amai amai nasiha ne kurum ban san da za a bashi hasabin mata illa amai wa'azi kurum amai gargadi ba wazi ake ba inda wazi adda ba ya so aji kuma ta adda kurum mijin ki kaza wazi ake mai galgadi in ki sa mai hakarin ki samu wani ki san yajin wani shi wani mutum wani aboki ne ko dan wane ya mai nasiha ya sa shi hanya game hadarin abin da yake zai same shi na hadarin na zina ko bin matan kuma ko abin zai ita matar kima abin zai abin zai shahe ki to na zai shahe namiji a yanzu zai shahe matar shi ballan cutuka na zamani tana gida da yawa nawa suka cutar mata mata mata mai sana gida tana zama sunna tana zama armi ka je ka dauko jaraba a waje ka mata a wani abin zama cutar zamani ka kashe kai ka mutu ka barta ta ramun ta kashe wani haka haƙi na haƙi kaga idan da ana magana haƙin zina ne kadai haƙin kiya da yawa ka ka je ka lahin zina ka dauko wani malati ka sama ɗaya mutane iyar malati ne da zin kashe ta kuma ya kayanta mutum ta alamu wani bayan ka ta yi masa bin kisa uban iyali ne wala yan wa'anzu abin yana da yawan gaske yaunin zina iya da yaunin gaske zai huce maganar rashin zina tsakanin kai da Allah ya shiga haƙƙin wasu bayan Allah don mutum na gidan amai zama mutunci ka je ka ɗauko jaraba a waje ka zo ka sa mata ta je ta kashe ta kai ka mutu ta ramu ta kashe shi duk waye kai ne misabul mutane tsoron Allah wallahi lahin iya da yawan gaske a yanzu iya ƙara yawa laifin zana gaskiya bayan da mun ga hajji aka maka akwai abin da aka shiga dan girman laifinta Allah bai san ganin ka aka shiga an ga maka da hujja Allah ya shirye da mu amin malam wata bayar Allah take tambaya cewa eh tana neman a bata addu'a game da aljannu suke tsoratar da ita bi ma'ana mijinta ma ya zo ya ta dinga ganin shi kamar wani ya zo da wata sifa yana tsoratar ce a bata addu'a da za ta yi ta kare kanta daga wannan shaidanu to wannan addu'o'i za mu irin wannan na azkar irin wannan addu'o'i na yake cewa manzon Allah yake cewa wanda wata ranar sallallahu alaihi ya gamu da iya bayan gari ya gamu da wasu shedanu da suka nuho shi wanda ya ce da wuta ma da wuta suka nuho kamar su kona shi iya kaɗewa ƙarshe annabi ya tsorata ƙwarai ya tsorata jina bayan ya tsorata sai ya ga malaka jibril sabko yace ka hudu kalma yace me zan hodi ka hudu kalma me zan hodi karshe dai ya karantar da shi cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ثم متى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن النبي يا كانت وانا سي الله ya kare ni bala'in su wani da na wani shi wani tsagere a cikin kidan ma tsagera ne amma annabi ya tsorata ya tsorata to malaka zai sabo kai tsaye bashin zuwa ita kawai kalma mai zan wadi ya kuma mai wannan addu'a annabi ita wannan addu'a ya Allah kare shi kana irin wannan addu'o'i kenan in kanta bakara irin wannan addu'o'i kamata mutum ya wata yi da hatar Allah kare shi duk wani mai neman gudu neman kariya ga sharrin aljani irin wani kamata ya wata maimaitawa Allah taimake mu kare mu ga sharrin mutum da aljani amin ya rabbi malam sai wata baiwar Allah ta ce tana da tambaya game da mijinta bi ma'ana in ta aihi ƴaƴa ta da mijinta in sun aihi ƴaƴa ƴaƴan ba su da lahiya ko abin imasi ne gare su ta ce ma mijin ko ko shi ya ce mata a su dangana yanzu kamar da wannan har su samu kamar suka kai shekara guda wai ba wani laifi shi ai aihuwa ka hana haka kurin amma da- a huta ko wani dalilai suka sa ana ba laifi bane ba mutum haka nan akwai su dalilai da suka kawo darura kan haka nan Allah wa'ala na malam sai wata tambayar Allah ita kuma take tambaya cewa kamar azumi ne ake bin ta bashi wai in ta biya sai ta yi abinci ta bada mudu dinan da ake koko in ta yi abinci ta bada ma shikenan
shi
Ramu.
akwai mas'alar azumi masu ganin azumi idan ya shekara sai ka ba da muddi ko ciyaswa akwai masu ganin a'a saboda maganin babu ruwaya wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi yayi wannan maganar cewa in azumin shiga ya ka ba da kafara ya ka muddi amma an samu cikin magabata wasu sun kawo wannan magana ta haka kenan ba abu ne wanda yake lazim babban abin da yake kan wanda yake ramu azumi rama azumin shine farilla duk da ka sakaki wannan kuma ka fara ka tuba ga Allah dan adam da mai sakaki ne cikin rayuwar shi amma dai magana ce da abinci ba nasi ba ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tumal min albani rahimahullah yake cewa dan haka gaskiyar magana abinda Allah bai dora ma bawa ba haka annabi bai dora bawa ba cikin dukiyar shi ba dora mishi haka shi ma gaskiya nan jaya da rashin tabbatar da ba da muddi ko abinci wannan shine kuram rama azumin shine da farilla wajibi Eh.
to malam wannan yake tambaya cewa menene ma'anar suna Radwana
to ɗan uwa so da yawa irin wannan tambayar ta kan zo shi suna bai wani maka ce kai ka san ma'ana kaza Allah asali ya ce ridwan abin daga yarda mace ridwan min Allah khair ridwan daga abin na yarda amma mutane ba tambayar wani suna kaza zan san suna Ilyas Allah musamman mai Ilyas ba kun san suna annabi tun annabi Allah ko sunan annabi ne maka ka tambaye ni me sunan ma'ana Ilyas mun ne ga maka akwai sunaye kurin dai hudu za ake ya da wahala makon bai ma wata ma'ana ka ce ka san abin su kurin suna annabi Allah ne na shi kenan a takaice dai ma'anar ridwan ma'ana yarda kaga bai ce ku ce kun ridwan kun yarda kun ma shi ma'ana to sai wanda yake cewa wa iya iya fatan tahiya umara ya ce wai idan ya yi zai iya ma'uwayen shi
eh kana iya musu kana ma uwa hanka in ka yi
to sai wanda yake tambaya cewa wai kiran sallah nawa ne a nasi na juma'a
in ka ce nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye shine nasi babban nasi jigo abin da babu sabani tsakanin malamai magabata kaf kaf malamai dukkan maza ba kowa ya rada manzon sallallahu yana raye ran juma'a ba a kiran sallah sai ya huto ya shigo masallaci ya shigo ya sallama ya zamana akan mimbari sai bilal ya tashi kiran sallah guda ya tashi hudu ba ya sallah ga mutane a watsa kowa ta shi an kare duka zaman da manzon sallallahu alaihi ya sallah bai taba bai taba wani nabi ban ba wannan ba haka ne bai bar duniya haka abubakar ya zo ya kare halifacin shekara biyu da watanni shi haka ya bar duniya kullum ɗaya yake umar bin khattab tsawon shekara goma da yi da watanni shi na halifacin shi Ah.
shi ma an ya zo kurin masallaci ba wani kiran sallah iya he ya zama na kan mimbari a yi kiran sallah guda ya tashi ya yi hudu ba a yi juma'a babu ko dai babu usman bin affan a zamanin shi wani abu ya faru ganin du- Mak- madina ta fara girma gari ya girma mutane sun yawa akwai kasuwa zaura wanda ake kira zaura a garin madina wannan kasuwa lokacin zawala a lokacin sallar juma'a saboda bu- abun bai kin sallah bai kai musu dan saboda gafala ta yan kasuwa ta kace sai Usman sai yasa in lokacin zawala yayi sai yasa ayi kiran sallah guda a can zaura kasuwa ce zaura kuma ayi kiran sallah guda a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga asalin kiran sallah biyu kenan to wannan daga nan aka samo biyu kaga a nan aikace usman bin affan shi ma a masallacin ɗaya da kuma sai hujja usman bin affan ya yi biyu dole ga maka ce a hujja usman usman bibi ba yanda manzan Allah ya ɗaya haka usman ya ɗaya na kuma su kawo magana suna dogara usman ai usman ya biyu ce mishi a yayi tsoron Allah kai dangana usman bin ba usman bin affan ba mai kama ka ruwaya ba mai kama ka ruwaya usman bin affan ya kasance biyu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kiran sallah ɗaya a zaura a ke yi amma a masallacin manzan Allah yana manzan Allah ya bar duniya haka shi Usman haka yake guda a masallaci in ya shigo a kiran sallah guda ya hudu ba sallah babu wani biyu a masallaci a can wani wurin zaura haka ai duniya take zamane shi ma Usman ya kare khalifancin shi shekara wajen goma sha ɗaya da da wata goma sha ɗaya ya kare haka ya bar duniya ɗaya ake a masallaci na biya kasuwa ba masallaci kan shi ba sai lokacin umoyin daular umoyin an ce lokacin abdulmalik na ga abdulmalik bin marwan ne abdulmalik bin marwan kamar da mutum ya karanta littafi shahin risala na alfawakar da wani ya ce abdulmalik bin marwan bai cikin wanda ake koyi da su karanta mutum ya ganta farko shirin sallah ya ce bai cikin domin yawon babbacin halifofi a cikin sarakuna masu kama masu ce masu kama karya ma na ka ce shi ne asali sai maido wancan na zaura kiran sallah da ake a wannan na kasuwa sai maido shi nan cikin masallaci kaji asana abin da ya zo ya canza abin kuma ya yi ɗaya a ƙasa ya yi ɗaya a sama kaji sai asali abu kenan kenan in ka ce a sunna ne ɗaya ne ma'ana yake gaskiya magana eh wannan kuma ka san haka akwai masu hudu ko su uku da wannan kuma shi daga tambaye abin da sunna haka manzo Allah bar duniya haka sabon sa gabar duniya daga baya aka fara biyu ko sama da biyu a masallaci wallahi alam na'am malam wannan ke neman fasara wannan aya cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim
huwallahu shine Allah allazi la ilaha illa hu wanda Allah shine wanda babu wani ilaha daban in ba shi ba don kuma daga kama shirme هو الرحمن الرحيم الرحمن الله mai rahama ana mai hwadi ta gama kowa da kowa kowa cikin rahmani Allah da musulmi da kawai kowa cikin rahama ta rahmani ta Allah ya ce arrahim rahama an ce ke bantatta wato kana bilmuni rahima masu imani kuma rahama ta Allah madomiya duniya lahira ga masu imani kenan wannan shine arrahman ana ce Allah mai rahama mai lawa kuma arrahim shi mai rahama an ce ke bantatta a takaice duka rahama ce da illa mubalaga ce ta arrahman da ta kuma kowa da kowa shi ma'ana wani aya ta kai sai kuma ta gaba yake cewa ina so a fassara mishi ar-rahman al-arsh ar-rahman al-arsh istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arsh shi ne ma'ana ta kullum wannan ka tsaya a nan kullum wannan ma imam malik tambaya kai fastawa ya wai ya ce daidaita Allah yace al-istiwa ma'lum yace imanu bi wajibun wa sallu anhu bid'atu والكيفيه يجي الكيفيه مجهوله كيفيه مجهوله كما مساله بنو بدعه يجي استواء كواس استواء ديدتا yace kuma imanin Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ga imanin Allah subhanahu wa ta'ala haka yace kuma tambaye shi mana tambaya akan shi kafiye shi ba mu ba wanda san kafiye shi ka tambaya take cike wannan bid'a ce sabuwa amma malaka sai aka kurma mu tambayar a takeice Allah ya daidaita kan al'arshi kashin wannan ake maganu gidan wasu musulun ta ɗan misala ce misala tafidin da yana alusunar jama'a cewa allahu fi sama'i bi ilimihi allah ko fauka arshi ne majid bi zatihi ko fi kullum makanin bi ilimihi allah yana saman al'arshi da zatin shi amma ilimin shi gama ko'ina duk magana kuma imam malik allah fi sama allah na sama nan wanzu su an sama to ka haya sama bakwai ba allah iya sama da komi ka kalma ka kasa kanka magana wai sama baka baka hala to ka yi sama yayi Allah kama Allah wuri Allah sama da komai kurin tsaya nan kurin haka sunna ta zo nasin qur'ani sunna ka ba ka shiga ka shiga hira ayi kaza ayi kaza nan nasin qur'ani sunna a hili karara cewa Allah ya sama sama da komai ka doga ko sama da wani abu kamar sama ta duniya sama komai Allah yake komai a karkashin Allah
malam wannan yake tambaya cewa wai zobanya wai ta karhi ta halatta a annabi hani akan ta ta bakin kare ba
to sai wannan yake tambaya ta azufa ce kun
sai wannan yake tambaya cewa wai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wai akwai kungiya
kamar ta kungiya ana cewa misali ga ansar ga annabi ya kira ansara almuhajirin duk gasar annabi yayi amma kace na kungiya a yanzu kungiya ta mi kungiya rigiri ce zan misali da ake maka ce kungiya aiki ne amma kungiya wannan zamani ya kawo wani ya kayi kungiya gwamnati ya san da kai ya san da aikinka ya baka uzinin yin wani aiki da zaka a cikin kasa wata zaruwa ta kaka zaruwa ta kawo ita kama wani kungiya zaruwa ta kawo ta zamani ba wata ibada yanzu akwai to gaman ai abin ake addini annabi ya ce kaza abin da yake yanzu akwai wani ake bauta malar sunan kungiya na kungiya akwai galadan kungiya ba akwai shi ba da daga ladan kungiya ba mai daga ladan ko zo shi kungiya kai kaza a kungiya wani abu ne dama ce tsari ne na zamani hukuma ba ta baka daman aiki kaza ya kaje ka aje takardu ta baka uzurin hatta aikin addinin ya ce he an san da kai shi ne kurin ba ta alaka da wani abu na addini wani ce maka zo bida ce kaza ko bida ko wajibi an ce maka ga musabin kungiya ga ladan kungiya ga musabin ta wajibi farilla akwai ta kurin mu'amala ce tsakanin hukuma da talakawa kurin kina kungiya kaba kanka wala
na malam wata bayar Allah take tambaya ta ce dish ne ta amsa daga hannun wata mata dish irin wannan seti da ake na na na adan daki da ta amsa to sai ba ta maida ba ma matar har matar sai ta mutu da ta mutu kuma sai ta sai ta saida ta kai ma mijin matal mijin matal ya ce a kai wa uwar uwarta ma'aiya da ta kai wa uwarta ma'aiya ya ta amsa ta wannan wai ta huta
na yana lahi domin wace ka saida ba ce ka saida ba kin lahin sarrafa abin da yake yake mai da shi yadda ta baki ga iyalanta duk da baki ci wani abu amma kin lahi duk da zai baki kin ci wani kamar mace tunda kin sai da kin mai da amma da ki mai da abin yadda yake shi yayi gaskiya magana lahin ki na rashin na sarrafawa amma ba ta kin ci kama rahoton da kin mai da musu kansu amma kamata da kin mai da abin yadda yake kin mai da shi ita uwar da ta ce ita kadai ita a uwa ba ta kan gado ne na'am ko taukiri ya ce tata dole kenan a sanda gadon tana da gado wani kan gado ne ta ka cikin dama gaba ta basu gashi dai na wancan shi kenan su suka sani ko saraba ko sai shi dai wannan ce ya ce bai taƙin shi ba tun da wani dukiya ce ta gado
malam mai tambaya kan ridwan kinnan shine suke tambaya cewa wai ana iya samun yaro suna wani abu ridwan kin kuma wai muhammad ridwan ne ko kwa ce suna neman shawara wai sun ji an ce wai sunan mala'ika ne mai mai tsaron aljanna ya kanka ce eh yarduwa ba suna da muke da bai da mutum ana gwamnati da asas bai da matsala ga dasa amma muhammad daban da duwan daban yawa muhammadu daban da duwan daban ko ku sa muhammad a dangana ko ku sa da duwa ba suna guda ba ne suna biyu ne
sai wannan yake tambaya cewa wai inda magana wai da ake cewa wai Allah ya ce tashi in taya ka wai magana Allah ce ko kuma wannan mutane da suke hudun shi yan uwa magana mai hatsari ga mutum ya ce Allah ce kana hana wata magana ka ce na abu iya da kyau eh abu ne mai ma'ana mai kyau za abu ne ma'ana mai kyau a ce mutum ka zama ka zo ka- ka zama na kurin ka zama farisi ka zama ka sulun mu rago ya ma komi sai zama mai dace ka ce Allah arsana na cikin daki amma a ce Allah ya ce tashin taka ya ce ai na Allah hudi shi ne matsala wannan babin da babin da sun kwanan da ka kowa ba aya ta kawo ku tashi Allah ya ce ku tashi in taya ku babin da kallon tashin taya ka a ba mana magana amma dai a sa abu ne mai kyau musulunci bai dole zama haka nan ba kana ce kalmar ce mai kyau mai ma'ana amma ka ce Allah ya ce to matsala ce gaskiya magana eh ka nemi taimakon Allah da kurum ka yi abin da ya ce kanka ka nemi taimakon Allah eh na'am malam wannan yana da tambaya ya ce wai kamar azkar da ake bayan sallah asuba idan mutum yana da wani uzuri sai ya zamanto ya iya yin shi kafin ya yi sallah asuba kin a misali ta bayan sallar asaba ka yi wanda dare mu shi ne abin da aka ci na asaba ana yin shi bayan illa abu da yake ne in yaya ne asaba ta yi sallah ce bai yi ba kayan sallah wannan yana yin yayi shi yayi yayi a lokacin tana ta asaba tana shiga bayan keto alfajar to amma akwai asabakin da ake kibance shi a ce da kayan sallah zaka yi shi amma a ce ka sake wuri kaga wannan kai shi a wurin shi amma abin da ba kai da wurin shi ba aka ce asaba kai bayan keto alfajar ka samu lokacin sa ba Allah wa'ala
to malam wannan yake cewa wai wurin alwala ne ya zo wurin wankin hannu na daidai puwan yanan da ake so uku wuyan hannu eh sai sai mance sai da ya fara wankin huska to shi kuma ya ji a cikin wani eh, littattafai haka an ce wai suna ce baka kuma bai daga baya ka komo to da ya je da ida alwallar tashi sai ya mance ya ce to shine yake tambaya ina matsayin alwallar tashi wannan To in a cikin wanke arwala wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu ya gama ya wanke gaba daya bai sake sallah.
to In ya wanke amma idan bai wanke ba a cikin wanke hannu bai wanke wuyan hannu ya tsotsi sauransu ba to ba babu arwala. Sai ya zo ya wanke tukunsa ai sallah. Eh, na'am malam wannan yake tambaya cewa wai kamar shafa'i da wutiri da ake raka'a uku din nan wai idan mutum ya yi su ya iya gama gaba ɗaya uku ya yi ba sallama ba tahiya a sallama a tsakaninsu Eh maganar wutiri raka uku akwai dama kamar haka kana iya yin uku a jere amma zama guda kai tahiya kai sallama yayi.
na'am abin da hani ya zo annabi sallama ya hana kwatanta magariba da wata nafila ta dare kakkai raka'a biyu ka yi tahiya ba sallama ka tashi ka wuce wani an hana amma kana da dama ka yi sabu zarce ka yi uku amma abin da ya ka ce ka yi raka'a biyu ka yi tahiya ka yi sallama kuma ka tashi ka kawo raka'a guda shi yi mataki na biyu ka yi su a jere ka zarce raka uku ka yi zama ɗaya ka yi sa annabi ya yi da wata da ke raka'a tare da ya raka'a takwas ma zama ɗaya yana raka a biyar ya zama guda ɗan salama yana takaice dai amma ba a zama ba a tahiya ba sallama ba tashi in ma a tahiya sallama ta kariya ko a yi zama ce a zama guda ana yi haka nan Eh,
to mala wannan mai tambaya ke cewa wai macen arme ce take biyan bukatar ta wai ta da hannu wai har ta to wai in in za ta yi sallah wai dole sai ta wanka dole da hundu an hundu mu ne dole an da kun ta hannun da wannan ya yawan kama kuma na lahi ne kuma yin shari'a lahi ne lahi ne kuma ta kona mutuka biya ba kashe bukata Eh, sai wani mala yake cewa wai iya so wai a sha hankalin mata masu hutawa ba izinin mijinsu to wannan yawa yawa to kashe na yana ga matsala mata kwa haka wani matsala shi dole ba shi abu da sananne cikin haƙƙin namiji kan mace annabi ya ce wala takhruju illa bi izni annabi ya hana mace fita da gida an ba izinin mijinta wannan lahiyin sananne kuma fita ce cikin hushin Allah Allah ke wani abu ya kana kin kin mutu kin mutu ma cikin hannun mugun hali a takaice dai ba yi ba yi lahi ne ba lahi ne ba yi kuran kuma lahi ta ka doka ce yi tsoron Allah ka tafi cikin hushin Allah in wa ina ga cewa lokaci ya tahi in mai tambaya da ma dai dai shi ware mun gobe sai kenan bayan kare goma na ta kare goma sai a yanzu ta kare dai sai insha Allah Allah kai mu sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم احصهم عددا
ka samu kyaki yin misali. Wai ka aika mata addu'a na sai misali.